بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس ترى جوات الربيع من الآخر هو هو جوات من sha nawa sha biyar ko sha biyar ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba a cikin littafin mu na abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari al-adab al-mufrad mun tsaya darasi na hamsin da da nawa mun tsaya darasi na hamsin da takwas za mu tashi darasi na hamsin da tara babi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya muka tsaya za mu tashi babi na ɗari biyu da tamanin da biyu hadisi na ɗari shida da arba'in da tara muna roƙo ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu malai ce babu du'a ya rajuli alaman galamahu babu da yake magana akan addu'ar mutum akan wanda ya zalunce shi idan mutum ya zalunce ka zaka iya bar addu'a to shine maganar da ake haddathana al-hasan bin rabi'a al-hasan ibn rabi'a ibn sulaiman al-bajali kenan abul hisa an gane yawa wannan yana cikin bayan Allah da ake magana cewa mutum ne sika kuma mai yawan bautar ubangiji madaukakin sarki don ce aka shi baya kallon sama baya kallon sama shi kuma kana karanta wato tarihin a salafu salih za ka ta jin abubuwa kala kala amma wasu ka ce ana tsammanin da wato abu hatim yake cewa shi yana tsammanin yana zargin ko dai wuyansa ne kare an gane ku abin nufi saboda tsabar tsabar wato sujjada da yake sai wuyan ya koma haka da rukuni sai ranto ba ma ya ɗaya wuyan su sama kwarai kuwa eh abin da dai ake so a nuna ma yana da yawan bautar ubangiji madaukakin sarki sannan yana da sana'a da yake je da irin sakakkiyar tabar makaba din nan ita ce sana'a ta eh sannan kuma shine wanda ya zo lokacin da Abdullahi ibn al-Mubarak ya rasu shi ya sashi a cikin kabari bayan an gaya mai yaro ya leka ya ga yaro sun sai ya rufe idansa a ga annabi ya ce idan rai ya fita ido yana bunsa sai ya ga idan mutum a buɗe to shi ya rufe maka ido sannan kuma da aka ji sashi a kabari shi ya saka wannan yana so ya nuna ma cewa babban mutum ne dan manyan malamai a ce ma wane ne ya sashi a kabari to ko shakka babu mutumin babba ne to shine yake cewa qala hadathana ayyam ibnu idris ibnu idris ya zantar da muallai daga lai an mu'arib bin jisar an jabir qala an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana cewa allahumma aslihni sam'i Allah ka gyara mun jina wa basari da ganina waj'alhu malwari sayni minni ka sanya su ga zama magada gare ni me ake nufi da wannan kalma shine Allah ya sa ka mutu da jinka da ganinka an gani ka addu'a ce mai kyau Allah ya sa ka mutu da jinka da ganinka lokacin da mutum zai zo rasuwa duk tsufan da zai zanto yana gani kuma yana ji shine waj'alhu malwari sayni minni Allah ka sanya su zama magada gare ni wansurni ala aduwi Allah ka taimake ni akan abokin gabata wa arini minhu sa'ari ka daukan mun fansa akan da ake cewa Allahumma ja'al sa'arana ala man zalamana as-sa'ru shine fansa eh an gane wansurni ala aduwi ala man zalamani ala ku akan wanda ya zalunce ni shine a wannan ruwaya kenan ta gurin alaman zalamani to ni kuma ala aduwi yasa na to sai yake cewa wa arimi minhu sa'ari ka nuna mun wato fansata a kansa ya ubangiji wani hadisi hadisi ne mai kyau Hadda- ah, hadisi na 651 shi ne ko 650 daidai kai حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام يا كسنتي yana cewa Allahumma mati'ni bi sam'i Allah ka ji yadda ni daɗi da jina wa basari da ganina wa ja'alhu mal warisa minni Allah ka sanya su zama magada gare ni wannan nayi bayanin sa ko wa ja'alhu mal warisa minni ka sanya su zama magada gare ni wansuni ala aduwi to ka gani a wannan ruwa ne ka taimake ni akan ma'abokin gabana wa arini bil husari ka nuna mun fansata ko ramuwata akan sa ya ubangiji akwai ruwaya da ta zo da ƙari ruwaya da barani da take cewa wa kira bi zalika aini Allah ka faranta mu wato ka faranta mu dangane da abin da ya mu wato ka samu farin ciki na ganin Allah ya bi mafansa shi ne akwai ruwa kuma da ta zo wa khud minhu sa'ari ko wa khud minhu bi sa'ari Allah karɓo mun fansata حدثنا علي بن عبد الله حديث نبي بن رسول الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي شين طارق ابن أشيم إن an yi sabani a kan shin sahabi ne ko ba sahabi wasu sun ce sahabi ne shine wannan ibnu asiyam din wasu kuma suka ce a ba sahabi bane amma gaskiya na hadisin yana nuna cewa dalili ne akan cewa sahabi ne yana nuna cewa dan za ku ga hadisi ne ma mai kyau ko bai inganta ba na ku ai ya inganta ko yawa to shine malai yake cewa قال حدثني أبي قال كنا نبدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء فيجيء الرجل وتجيء المرأة mun kasance muna yin sammako zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam sai ka ga namiji yayi sammako am ka ga namiji ya zo mace ma ta zo fa yaqulu ya rasulullahi sai ya bakin Allah kai fa aqulu idza sallai me zan ce idan nayi sallah me zan ce fa yaqulu sai ce Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni sai faɗi wannan faqad jama'ana jama'ana laka dunyaka wa akhiratak sai annabi ya ce ku ce Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mu warhamni Allah ka ji kaina wahdini ka shirye ni warzuqni ka azurta ni akwai ruwayar da ta zo wani bawan Allah da ya zo ba zai iya fatiha ba sai annabi alaihi salatu wasallam yace da shi ka rika cewa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar har ya tafi mutumin karkara ne shi da yace wannan abin na Allah ne ina nawa subhanallah ya tafi ji kaji walhamdulillah kaga yace shi ina nasa sai annabi alaihi salatu wasallam ya murmushi yace to ka rika cewa allahumma fili warhamni wahdini wajibuni ya ga ya wannan addu'a cewa kaga wannan abin nasa ne Allahumma fili Allah ka gafarta mu warhamni ka ji kaina wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azurta ni duk abin da yake ne wa yana nan fa kan jama'ana laka duniya ka wa akhirah sai aka ce an tattara ma duniya da lahira gaba daya anan shikenan kaga an huta kamar kuka kalla hadisan nan guda biyu na karshe ne alaka su da babu ku kalla da kyau babu da ayyar rajula alamun zalamahu me alaka su da babu to wa ka zalunta nan yanzu Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni ba abin da yake me alaka ta to Allah ya gafarta masa wannan amma ka kalli labirin ba cewa ya alaman zalamahu du'a rajuli alaman zalamahu wai zalunci shi to zuciyarsa ko to mu bar wannan tawilin da kuka yi amma su malam fadul lail jilani da yazo yana gari yace shi hadisin nan da na kasansa bai ga alaka da babun ba haka yace yi yace shi bai zo ta alaka ba gashi amma dai ku yanzu kuna na ku fikihu wanda ban yarda da ku ba gaskiya ni ma ɗari bisa ɗari eh فسيتي حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت a yace ya ji mahaifinsa ya yi ruwayar amma a tasa ruwayar bai ce bai ambaci cewa idan sallaitu ba kun ga a can baya kuma da muka biya ai ya kawo wannan ko ya faɗa to shi yace bai faɗi wannan ba can kaifa aqulu idan sallaitu kawai a ɗaya ruwayar ta kaifa aqulu kawai وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون wanda suka ban mutaba akai Abdul Wahid da kuma Yazid ibn Harun a ga irin wannan suna sai ga ko ina suke buya suna ne dadi Abdul Wahid eh ko Abdul Ila ko Abdul Ahad yarba sun fita ko eh duk wannan Abdul Abdul dan misali babu man da abi dole da umuri babu da yake magana akan wanda ya yi addu'a da Allah ya bashi tsawon rayuwa kaga Abdullahi bin Bushr al-Almazini in da ku iya tunawa ko da yake ban biya da kowa amma yana cewa wata rana da bakan zai ce bada labari yace annabi ya dora hannunsa a kaina ina yaro yace a lokacin sai yace sai yace da ni sai aishu hadha al-gulam qarna wannan yaron zai rayu tsawon karni da shekara nawa kenan eh ɗari sai da shekara ɗari sai yake cewa sai yake kamil karni menene karni sai annabi yake da jini aka sana shekara ɗari kenan saboda haka sai da shekara ɗari ka koma siyar wa alamin nubala ka karanta za ka gani kuma ka ga an ba shi dama zai shekara ɗari amma zai sakankance ba ibada aka rike ka karanta shi a siyar wa alamin nubala wane mutum حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الحسن أو الحسن شين ابن القحطان كده في كما مجهولي هاكو يا با حديثي مثلا هو مجهول إذا ما مجهولي كلا جيني مجهول العين ومجهول الحال تزيتي مولى أم قيس بررا ما أم قيس ابنة مهسن yar mihisan yar wawaye wa zai tuno mana mihisan wani zahabi ne mai mahaifi mihisan ya salam ba ma zan san ruwaya ba inda ka gane hadisin ba wanda ya rawaito hadisi zaka ce ba daga wannan abin da ka fara da gane ba ka gane wa muke nufi ba tunda kana ta so sake ya ba shi bane ya rawaito hadisin ne waye ibnu mihsan a sahabbai ukasha ukasha ibn mihsan ko shine ibnu mihsan in za ku iya tunawa to yar uwarsa ce wannan al-asadiyya ta musulunta a makka sannan ta yi mubaya'a sannan kuma ta yi hijira kun ga wannan duk title ne ba mai kyau za a ce ma wani ko mr ne ml kaza duk wannan title din da an ce ba dalilin yi kaza duk ku rika rikewa yana da muhimmanci sosai to ta je gurin annabi alaihi salatu wassalam wata rana da danta har da ta je da shi yawa annabi alaihi salatu wassalam ba wani a jikinsa annabi ya dauko ruwa ya yawa to abin da muke so mu kai ita ce da ummu kai annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi yace da ita ma qalat yace ma qalat me tace sala umruha aka ce wato da rayuwarta ta yi tsawo me ta ce abin da ya faru shi ne ɗanta ne ya rasu an yanke muku labarin ba zan ba ku labarin don ku gane hadisi ɗanta ne ya rasu da aka bin yana wanke maɗan sai take cewa ya za ka wanke ya fara za ne wanka ya za ka wanke mun ɗa da ruwan sanyi sai ka kashe shi kun gane kalmar sai ka kashe shi da ukaje bi wannan kalmar sai ta je ga annabi alaihi salatu to wanda kisa kuma na nawa kuma an ya mutu har irin wani wato yanayi da wanda aka yi mutuwa yake shiga eh saboda haka shine kawai ta wato ya je gaya wa ita wannan baiwa Allah ya je gaya annabi alaihi salatu wasalam shi da annabi alaihi salatu wasallam ya ce dala umruha Allah ya tsawai wato Allah ya tsawaita rayuwarta wannan addu'ar annabi ya mata saboda jin abin da ta faɗa ce to Allah ya ba ta tsawon rayuwa domin already ya riga ya mutu to shine malai yake cewa yake muku labarin ya je ce wala na alamu mar'atan ummirat ba ummirat yace ban taba sanin wata mata da sai tsawon rayuwa irin ta ba saboda wannan addu'a da annabi ya mata ba mu taba sanin wata mata da sai tsawon rayuwa irin tsawon rayuwarta ba to kun ga hadisin yana da alaka da babu yana da alaka wato dulul umri shikenan حدثنا ضد سوى سنة وقال أكم مجهول تن مكفنا حدثنا عارف قال حدثنا سعيد بن يزيد عن سنان قال حدثنا أنس ما نمت kusan shi ma Anas yanzu ya zama yaji yadda da Abubakar da Umar da an magana da zaka ji yaji ne ga makiya sahabbai to yanzu Anas ma yaji ne Allah yaji wasu ba ta so su ji Anas kullun shi ake tsinewa yanzu kuma wane mutum an canza salo yanzu an koma zagi ana ya haji tsiduhu to shi ne yake cewa an sinan قال حدثنا انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا اهل البيت annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana shigowa gurin mu mu yan gida fa da kala yawman wata rana sai shigo fa da alana yayi mana addu'a فقالت ام سليم sai ummu sulaimin ta ce huwaidu muka ummu sulaim mahaifiyarsa ta ce ga dan karamin ta ga ba ma kadin ba huwaidin aka yi tasbiri kamar dalib a ce duwailib ka ce ana duwailib ba lasu daliban ba ana duwailibu ni dan min itin dalibi ne ban kai na kai na komo ba wannan tawazu ne kankan da kai ne sai musulmi ta ce kowa yi muka ya rasulallah ga dan mai yi ma hidima dan kankanin mai yi ma hidiman nan ya ma'aikin Allah fada halala ana sai ce sai annabi ya mana addu'a fa qalat ummu sulaimi ummu sulaimi ta ce kowa yi muka ala ta da'ulahu bayan an yi addu'a a gidan gaba daya ta ce ga dan wato tana zuwa a takhsisu ba da la'am bayan an gane kuma yanzu a ware ga dan karamin wato mai yi wa hidima ala ta da'ulahu shi ba za ka yi ma addu'a ba kala sai annabi yace Allahumma afsir mala Allah ka yawaita dukiyarsa wa waladahu da ƴaƴayensa wa atil hayatahu Allah ka tsawaita rayuwarsa wa lahu Allah ka gafarta masa gaba ɗaya rayuwa an roƙa masa wane mutum Anas bin Malik shi aka yi wannan addu'a ato fada ali bi salatin yace yi mun addu'ar abubuwa uku yace fada fantu mi'atan wa salasa yace sai da na binne da kaina sai da na binne ƴaƴa ɗari da uku eh wa inna samarati la tut'amu fi sanati mawratay yace kuma ku sani cewa gona ta ko gona kowa sau ɗaya take yi amma ni ta wata da biyu sau biyu take yi a shekara arziki ya zuwa ko ba noman bane dai kana da shinkafa da ai ka faso gari ko su zo da haka sai zanto wato shi dabinan su sau biyu yake wato ake fito da shi wa qalat hayati yace wallahi sai da rayuwa ta ta yi tsawo hatta ta hayati minan nas har sai da na rika jin kunyan mutane saboda in ya fito gaba ɗaya garin ba sa'ansa duk gari ba sa'ansa babu kowa duk gaba ɗaya jikokin sa yanzu yake mu'amala da duk ba sa'ansa daga ƴaƴa sai jikoki sai ce wa arjul maghfira kuma ina roƙon gafara a gurin ubangiji na ɗaukakar sarki ka duba tawadu irin nan tawadu irin na wayannan bayan Allah to kaga anan shine aka ce aranda abin da yasa ake cewa ya bunni da yawa 103 akwai lokacin da aka yi wata annoba ta aljari a shekara ta 96 bayan hijira to um a rana ɗaya kawai ƴaƴansa ƴaƴansa da suka rasu a wannan ranar a cikin kwana uku kai an gane ku a kwana uku mutanen da suka rasu wajen mutum dubu saba'in ne saboda annobar da ta faru dubu saba'in to ƴaƴan anas dan malik kawai da suka rasu a wannan ranar shi ne ake cewa ƴaƴansa guda tamanin ne suka mutu a wannan kwanakin guda uku shi ta ake cewa da fantu ya binne guda ɗari da uku a wannan annobar kaga a da'un wasiyati rijzi wa azab saboda haka a annoba kwana uku yayin sa 80 ne suka mutu wane mutu idan da wanda suka rayu bayan sa ya akwai wanda suka rayu da ake magana akwai kusan mutum uku sai da ya mutu ya bar su waɗanda ya ga jikokinsu ba kai an gane ko ya ga yayansu jikokinsa kenan sai da ya ga yayansu to saboda haka wannan shine Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda babu man qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal babu da yake magana akan wanda yake ana amsa wa bawa mutukar bai gaggawa ba shine ma lam ya'jal mutukar bai gaggawa ba حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عدي مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه ينسي القراء مكرا كان رمومي كما مثلا فقه أنه سمع أبا هريرة يا جاء أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yana cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam ya ce yustajabu li ahadikum ana amsa wa ɗayan ku malam ya ajal matakar bai gaggawa ba ya ƙudu ya zo ya rika cewa da autu na roƙa na roƙa falin mista jabli kuma ba an samu ba to ana amsa ba wa matakar bai yi wa Allah wannan karan bayan ba abubuwan da ake so ka kiyaye shine zan so baka yi wa Allah gaggawa ba abubuwa ne kusan guda shida wasu ma malaman suna kawo su guda bakwai ba za mu ji su abu na farko shine ya zamto lokacin da kake addu'a ka rika halarto da zuciya an gane ko mutum ya rika halarto da zuciyarsa abu na farko kenan saboda ita ibada tana bukatar niyya ita kuma addu'a ibada addu'a huwa ne ibada haka annabi ya faɗa ba wancan bukul ibada ba wannan bai ganta ba huwa ne ibada sannan abu na biyu ya zanto don Allah ya kai wannan addu'a shine suke cewa an ya kuna khalisan lillahi ta'ala abu na uku shine ya zanto mai addu'ar ba kafiri bane ba mushriki ba wannan sharaɗin za ka yi in dai ka yi su kaga an jinkirta ma addu'a to ɗaya hadisin za ka koma tana nan wallahi ɗaya uku ne abu na uku kenan abu na hudu kada mutum ya yi ta'addanci wajen addu'a wuce gona da iri shine abin da ake kira wannan shine mutum ya rika misali ɗaga sauti ya rika yi da ƙarfi Allah cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya kuma yace innahu la yuhibbul mu'tadin ko saboda karkai ta addanci abu na hudu kenan sannan abu na biyar shine ya zanto kada ka roƙi tabo ko ko addu'a kan yanke zumunci ko eh kuma kamancin haka mutum ya roƙi Allah akan wani abu da zai yi yake so Allah ya amsa mai wanda zai yanke zumunci ko ya sabo kar mutum ya yi wannan an fahimta da kyau ku shine abu na biyar sannan abu na shida kar ya kusa shine mahallin shahid na hadisi kada ya kota ya rika cewa shi fa ya roka shekarar sa goma yana itikafi ko da haka za ga wai Allah zai goma shekarar sa goma yana itikafi har yanzu abin da yake nema bai samu ba to saboda haka kada mutum yayi wannan shine abu na shida to wasu malamai suna ka iya wannan shidan wasu kuma su kara wato wato da da na bakwai an gane sannan na bakwai shine kada ya sako-sako wajen bin sababi kada ya sako-sako wajen bin sababi shine Allah ya kusura fi ta'adil asbabil ma'mur biha kaga akwai lokacin da aka wada lokacin da ake magana lokacin kiran sallah lokacin da kai azumi duk asbab ne waɗannan to kar kai sako-sako da bin su duk ka rike yi wannan abubuwa guda uku idan kana yin Allah ya da idan kai addu'a da yin uku ne ko dai ka roƙa Allah sai baka abin da yafi abin da ka roƙa sai kenan ko kuma ka roƙa sai Allah madaukakin sarki wato ya baka wanda kaga ya canja ma da wani abu wanda ya ba alheri a gare ka ko kuma ya baka abin da ka roƙa din ko kuma ya ajiye ma sai a kiyama in dai mutum ya fito wannan sharaɗan wallahi addu'a sa bata faɗi ba tana fukafukan nan guda uku ko tana ku guda uku har shine annabi alaihi salatu wasallam yace za a je ranar alkiyama idan aka je ranar alkiyama sai an ba mutum ladan sai Allah ya ɗebo a roƙon sa da ya rika yi sai ce ga wani ladan duk naka ne sai ce ya ubangiji wannan kuma daga ina sai ce roƙo na ka rika yi na ajiye ma sai anan sai ce ya ubangiji ina ma baka taɓa biya min bukata ba sai anan ka ji ba wata ruwaya ta nuna kuma shine a wancan na farkon zaka roƙa a canja ba da wani abu wani bala'i aka tare ma wannan addu'a ta ka la yaruddu al-qadara illa du'a wa la yazidu fil amri illa al-bir kana ta addu'a wani sa'in da ka kana tayi kawai zai gaba mai a babur ɗinka wata musiba ce saboda addu'a ka Allah ya tare ko takalmin ka yi shiri ko wai ka tafadi ko kaza wani abu ne kawai ko kawai ai ma wani abu da zai sosa ma zuciya addu'a ka ce ta sa sai aka sassauta ma da wannan abu shi sa abin da na gaya wanda tijo kwanaki nace idan Allah ya hore ma addu'a to zai amsa ma kar ka damu domin Allah ba ya so ya amsa ma sai hana ka roƙon sa ko ba haka bane to sai da in ne ba ka yi kai roƙon sa to ka dage ka cigaba da yi kuma Allah malamai suke cewa a shari tsaroyin da suke yi cewa Allah yana son jin muryar ka ne sai sai ja ba rai an fahimta da har anan suke bibita cewa ka ma fi wanda zai zo ganin take kaga za a kore ma bokaye kenan ce kamar yankan wuka ai yake da rabi ne Allah gafarta malam Allah ba ya son jin su ba da sauraron sai ya kauri ya rubo musu kai ko Allah yana son jin muryarsa to saboda haka wannan yana ƙara karfafan mu cewa mu gane cewa duk mai addu'a ba zai taɓe ba ka ci gaba da yi in dai kana yi kai ta yi to za a dace insha Allah hadisi na gaba حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية أن ربيع بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهلكم ما لم يدع بإثمه هذا أنا أمس أدعى تيمكم متكل بي أدعى السابوة kamar me misali za ku ba mu kamar me mutum ya addu'a ta sa'u ba ma haka ba wannan ta koma bangaren tawakkul ba haka ba yawa da ya zalunci wani kuma wanda aka zo nake da a fito mana da misali karara now yau to kaga wannan ai mutahili ne addu'a ce ko kuma yace Allah ka sa in zama annabi ko ai kai wani ya ta roƙo Allah zai yi Allah ya ko ka ba zai zai tawafi bakwai sau bakwai da wasu suke yi wallahi ba zai zama ba domin katabun nabiyina ya zo an fahimta da kyau ko ko kuma wani abu ne za a yi shi na saban Allah karara sai a kira ka ce ka zo kai addu'a wannan nake so ku kawo misalin da wuri kararan sabo ne za a ce kai za ka buɗe taro da addu'a yanzu inda za a yi tasu kawai a ce wai kai Allah ran ba zo ka buɗe taro da addu'a a wannan ai ka ce ta tsarin addu'a gaba daya ko inda za a zo a sha giya kawai sai a kira mutane duk za a yi yayi yayi sai a ce zo ka buɗe taro a a nan ɗin to a hukari ya ce rahimi ko kawai ka ce ka yi addu'a Allah ya raba wani da wani da kani Allah ka raba tsakanin su raba zumunci to sai yace ayyuka ajal auyarsa ajal ko ya gaggawa bai kuli ya rika cewa da auki ya ubangiji na roke ka fala ara ban ga addu'ar wani har yanzu ban ganta ba فلا أرى يستجيب لي بان أنا أمسى من با فيدعي الدعاء sai daina addu'ar ba akwai da yanzu sun daina to ka daina wa kaiwa kanka kaiwa to zo da haka akwai wanda suke da wannan ta'addanta ya mutum yace ya ma daina roƙon shikenan wannan hadisin banda bukari muslim ma ya rawace bukari a adabul mufrad ya zo a bukari da muslim sannan imamu tirmidhi ibnu majah duk sun rawaita Abu Dawud ba ya rawaito shi a cikin kitabu sala babi na 285 babu man ta'awwaza billahi min al-kasali babu da yake magana akan wanda yake neman tsari a gurin Allah daga kasala wanda kasalan nan kuma iri iri shi akwai wanda mutum yana yin abu sai ya dina akwai wanda kuma kwata-kwata baya yin abu kuma baya sha'awar yayi akwai wanda kuma kasalar yana yi yau yayi gobe ya ki to shine aka ce ita wannan ta uku kusan kowa yana da ita za ga yana abu gobe yake yau yana kaza gobe yake to wannan abin da ba a so shine a bangaren abin da ya shafi kasala abin da ba a so ya duka ayyukan alkhairi gaba ɗaya ba ka ko ɗaya amma kowa da abin da Allah ya hore masa ba kai saka haka komai ba wani za ga wajen tilawa bai da ragwanci amma a wajen nafila baya nan to wannan shine alkasal din amma kuma kusan kowa yana da ita wani za ga wajen yin azumin lijirin da alayi bai da sako-sako amma fa shi wajen tilawa baya nan ko ba haka wani to abin da ake so kada ya zanto gaba ɗaya komai ba kai kun fahimta da kyau ko saboda haka haka za ka gani akwai wanda za ka gani rakabu na wani ustaz ne amma wallahi wannan litin azumin nan na litin na nafila cewa ya wallahi shi daga shekara sai shekara yake azumi amma wani abin yana yi to nan shine alkasalu din in shi ne ake neman tsari daga ire-iren su amma ita ce mai saukin wanda kowa yana da irin ta wanda ga yana da kokarin koyarwa amma fa baya da kula a sunan ne rawatib sai ce in ya gasuwa da sunan Allah ba da lada shi dai kai ban da shi shi babu shi a sunan rawatib wannan nun sunnoni ban da shi kuma ba laifi yawa Allah ba amma dai ya rasa alkhairi ne yawa wani yana litinin da alamu duk litinin da alamu sai ka rika sha'awa ka ba da Allah ya saka da alheri ta amma kai ban da kai amma a wani gurin kai kuma da kai fitin sai ga shi ma babu shi wani zai fita da awa yanzu bai da kuɗin da amma wani kuma duk ran da za a fita zai bada kuɗin shi ka bai da kasala a nan ko ba haka bane to kowa da irin nasa kowa da irin nasa to so da haka mu gane wannan shi za a ga Abdullahi bin Amr bin Al-As ai da ya gane cewa kasala da ya zo yana so wannan ibadar da za ku za ku annabi yace ka dauke ta da sauki yadda za ka iya to dole min al-amali ma su iko bayan annabi ya bar duniya ya manyanta ya tsufa da kansa yazo yana cewa ina ma na dau shawarar da annabi ya ba yace to amma gudun kar a dauke ni munafiki in yana azumi yau yayi gobe ya huta yau yayi to sai yayi azumin misali a jere goma guda bakwai sai ya hutun kwana bakwai yace dan kar in fada cikin munafikai a ce sai da annabi yana nan nake la hawla wala quwwata illa billah su tsoron munafiki suke to saboda haka mu dai fahimta da kyau duk aiki alkhairin da yazo wanda zaka iya a lokacin kai amma dai yanzu to kana da wani da kai fice da shi kada ya zanto kai ko wanda tabawa kake misali in baka azumin militirin da alhamis idan to kai fice wajen yin sunan da rawati ko wajen karatun alqur'ani ko wajen kaza ko duk wannan abubuwan na alkhairi kana da wani abu kai kanka in aka ce ka zo kai shi wata analysis naka na kanka za ka iya wa kanka cewa daga cikin wato kiran ɗinka kana iya yin nafula kullum tsaka a goma sha biyu wikinin ɗinka fa ba ka iya yin azumin nafula kai shine wikinin ɗinka ko ba ka iya sauke alkurani biyar ramadana shine wikinin ɗinka ko opportunity ɗinka shine da zarar ka yi kaza za ka yi kaza duka wannan ka iya fito da shi saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla to bara mu je kan hadisin hadathana abdullahi qala hadathana layth qala hadathana ibn al-had kun ga wannan ibn al-had din ya dace da babu saboda gurgu ne wallahi amma a lokacin zai yana cikin mutum bakwai manya manyan fuka hawa a lokacin sa bai da kafafuwan dubbin fa gaba ɗayan su alalata ce amma yana cikin manyan malamai da ake ɗaukan fatawa a kan ibn al-had ka koma cikin littafin siyarwa alamin nubala ka karanta shi ka sha labari عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل يا ubangiji ina neman tsari a gare ka min al-kasali kaga a wata ruwaya annabi cewa aka yi Abu Hurairah yake cewa annabi bai taba yin sallah ba sai ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu wata ruwaya yace guda biyu shine sai ya faɗi wannan hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali ya ubangiji ina neman tsari a gare ka min al-kasali daga wato ragwanta kasala za ga wani baya sallar dare amma wani kuma a nan yake da wato yake da kwari kullum sai ya yi sallar dare ko da raka uku ne shafa'i da wuturinsa a nan zai yi to wannan kaga kiran sa kenan amma wikinas ɗinsa baya iya kaza wal magrami da bashi nauyin bashi wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ina neman tsari a gare ka daga wato fitinar dujan mun sha faɗa in ya zo a kwana arba'in zai kewaye duniya ina ne ba zai shiga ba maka da madina zai je tara an sa mala'iku sun kewaye garin sai dai in nasa ina za su fito su bi amma ba zai shiga ba kwana na farko annabi alaihi salatu wasallam yace daidai yake da shekara ɗaya kwana na biyu daidai yake da wata kwana na uku daidai yake da sati sauran kwanakin kuma irin namu ne ha sai ka haɗa kwanakin kaga kwana nawa zai bayar kenan shikenan shi yasa an karawa da misalin karama da ihana kuma ko istidraji sai ka bada misalin a sahabul kafi ko sayyidina Abubakar da kuma wayannan dujal karama shine abin da sayyidina Abubakar yayi tun lokacin ba kana ba a kanin amma mai dakin zana da juna biyu yace namiji za ta haifa shine karama a sahabul kafi da suka je wannan gurin suka zauna suka yi kwanaki 309 shi ne karama amma dujjal zai zo ya ce kai mutu mutum ya faɗi ya mutu ba karama ba to mun karama tana gudana ne a hannun wa bayin Allah waliyan Allah su kuma suna da sufa biyu menene al-imanu wa taqwa shikenan duk wanda zai zo gudanar da wani abu khariqul ada ya zanto bai da wannan sufa biyun to ba karama ba ce wato ko shakka babu istidraji Allah ya masa amma da zarar ya zo kuka gan shi mai takawa mai imani da takawa yayi wani abu kuma za ga mai karama koyi kansa yake baya so a sani ba tallan da yake a rediyo ba yace kaza kaza kaza ba sa yi ai mun ji wai sulkarni ba gudu yayi ba gudu yayi ba ana ganewa sai bagar da annabi yace in ka haɗu da shi tabi'i ne in ka yi to sai na wurin in ka haɗu da shi ka je ma addu'a kuma mutum ne wanda sifar sa za a gani kamar da ni'i ba irin kyawawan mutanen nan bane amma kun bawan Allah yana da alama kora ma a fuskarsa a kansa amma kaga to su ne wa irin wayannan masu karama to shine wala yake gaya mana yake cewa to wa a'udhu bika min azabin nari kuma ina neman tsari a gare ka daga azabar wuta dan akwai wani tabi'i daga cikin tabi'i idan dan sai yin sallah in ya ce da shi bai ka karanta a kai yayi in ya da wannan addu'a ba zai ce je ka sake sallah sai ya rike wutsari da abubuwa hudu Allahumma inni a'udhu bika min ad wannan tsare-tsaren da ake yi da ake a sallah sai ya yi in bai wani sai ka sake sallah haka cikin magabata wani yake wadansa saboda haka yana da kyau ne ko da baka sake ba dai ka rika sawa bayan imamu bukari imamu nasai da imamu ahmad sun fitar da wannan hadisi حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات النبي عليه الصلاه والسلام يا كسنتي yana neman tsari daga sharrin rayuwa wal mamati da mutuwa wa azabil qabri da azaba kabari kun ga azaba kabari akwai ta kawai da ake ta faɗa ina ƙara nanatawa rayuwar kabari ta fi rayuwar da ake ta duniya Allah ta fi ta tsaho sayyidina Usman ya bar duniya shekara ta talatin da shida bayan hijira yau sayyidina Usman shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da biyar a ƙasa shi sa shekarun da za ta yi a kabari cikin ni'ima ko azaba suna da mulkin baninki ba wanda ya san yawan sai Allah yanzu sa ka yi kokari ka gyara jiyanka ita ce rayuwar da muke yanzu jiya yau kuma shine ne wato kabari gobe kuma kiyama dama rayuwa kenan jiya yau gobe su kenan so da haka yanzu haurara kai kakanka da ka sani ko wanda baka sani ba shekarar sa nawa yanzu ka je a gaya ma shekarar sa nawa za a kasa ya wuce shekarun da ya a duniya to a wanne yanayin ake zama ko da yaushe ya kamata mu rika tunanin wannan Allah wani za ga yana saurayi ya mutu babu wani hadisi ingantacce da ya zo ya faɗi shekarun da za a ƙasa babu su duk hadisan da suka zo suka ce shekara dubu biyu akwai hadisin ma da ya ce shekara dubu ɗaya za a fabricated hadisi ne yanzu shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira muke bayan hijira fa ba kafin hijira ba in aka hada da kafin hijira shekara nawa kenan da hamsin da nawa hudu da hamsin da hudu babu wanda ya san kwana nawa za ka yi a ƙarƙashin ƙasa kuma wallahi ana cikin wannan yanayin imma na'imu wa imma azab aji za a gaba ba abin da ya fi daɗi a gurin iyaye irin ka riƙe musu addu'a addu'a duk shi sa na ba wasu wato da muka yi karatu da su gomuna nace in kana so ka fita haƙƙin iyayen jini ka sa wato nauyi a cikin ranka cewa duk ran da kai sallah za ka yi sa addu'a iyaye yadda ka sa kawai da abun farilla wajen cin abinci to ka sa ta a nan sai ka kana kullum kana cikin wanda suke sa wa albarka misali a sujjada duk ran da ka faɗi sujjada ka ɗauka dole ne sai kai musu sai kai sauran addu'o'inka اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ka sa wannan a cikin sujjada ka kullum sai ga ka fada cikin mutanen da mutanen kirki domin a sujjada alal aqalli sujjada nau kake yi a rana banda sallar nafila in ka nuna ba za ga raka a goma sha bakwai kake yi to sujjada nau kake yi a ciki domin imamu ja eh da yawa domin imamu jafi cewa ya duk wanda duk wanda baya iya wa iyayensa addu'a sama da sau biyar a rana to baya cikin mutanen kirki idan sau biyar daidai yake yi to la muhalla lahu min al-irab baya go ba suka shi ba mutumin banza ba shi ba mutumin kirki ba in yayi kasa da biyar kuwa bai kyauta ba to shine formular da za ka yi kawai ni wannan formular na dauka zan iya cewa tun da tun mahaifin mu na da rai har ya zo da har zuwa yau mu taba fashin addu'ar ba shi sai ka sai ka zauna lafiya sai da yanzu in ka zo za ka yi to wannan ya kamata ka sa a cikin wato cikin wato sujjadarka sallar nafila ko farilla sai ga ka fita in ya so in kai wannan sai ka dora addu'o'in da za ka yi Allahumma fili wal walidayya warhamhuma kamar in ka sa sujjada ne ba za ka manta ba a sujjada to kaga 30 da wani abu banda sallar nafila 30 da wani abu imamu shafi ne yayin wannan istinbadin yace dalili saboda Allah ya hada wato biyayyarsa da kyautata wa iyaye yace to tunda Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan cewa to sannan kuma salloli da za ka yi da bauta Allah madaukakin sarki guda biyar ne sai ce to in baka yi sama da biyar ba in baka yi sau biyar ba baka yi sama da biyar ba to kai kai kasa da biyar domin duk inda Allah ya ce abota wasu zai gwama da iyaye su kuma a kyautata mu kuma ko da suna da rai idan kana Allahu mafsili wal walidayya har ne ran ya shiga fa warhamu ma kama rabbayani sabira shikenan ka huta saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a kiyaye to kaga duk ran da kai addu'a mun biya da ku a adabul mufrad tun farko farko cewa idan ta yi wa iyaye addu'a sai a ƙara fada da kabarin mahaifi ko mahaifiya a fada daji ya ga haske ya ubangiji min aina lana hada sai a ce alwala duka sale huwa alladhi da'alaka wani danka na kwarin shi ma addu'a to shi ne za ga kullun kana ba za ka ga ka daka cewa kana makallahu wallahi ina wata ba farki mahaifi na kaza kaza wane mutum domin kullum kuna ganawa dan za ga mafarki wani aka yi kace ka yi sai a ce to ka rike ka rike masa addu'a ko ba fada cewa kwata kwata ka manta dai sai saboda ka rike masa addu'a saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske kwarai shine abincin mu addu'a saboda haka akwai fitina a cikin kabari akwai azabar kabari wa sharril masihid dajjal sannan kuma ana neman tsayi daga sharrin wato dujan almasih mai shafewa saboda yawon da zai a ƙasa a ana kiran wato annabi isa dan maryam ma almasih mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul ya kace ne bambancin masih wannan da wancan ya kace wannan masihul barakati wal huda wancan kuma masihul wato dalala wal giwaya shine kawai wancan na ɓata ne wannan nan shirya shi kenan shi annabi za yi shafo mutum sai warki kuturu ya warke makaho ya warke mai albaras ya warke duka shi ko wancan da ya zo zai kalli wani ya ce kai mutu ya mutu dan ta'adda ne zai zo kawai zai gaba ɗaya mai da wasu kafirai to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske babu man lam yas'alillah yadhab alayhi kun ga maganar mu ta farko babu da yake magana akan duk wanda baya roƙon Allah Allah zai fushi da shi Allah yadhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yadhabu haka imamu shafi'i yake faɗa Allah yana wato Allah yadhabu in tarakta su'alahu in ka daina roƙon Allah sai Allah ya fushi da kai shi kwadan adam lokacin da kake roƙon da za ku bata ai za ka abin da ya zama ma dole ba za ga wani a gida kaga iyalinsa a gida ba abin da namiji ba ya zo irin a ce ba kaza ban kaza duk kudin ka kuma shi sa goni wani yana da dabara zai ba da kudin sati daya ko kwana uku kai wanda Allah ne kawai baya gajiya da bani kaga wanda ya zama ma dole fa kenan shi kadai ne baya gajiya da bani amma ko da ɗanka ne wani lokacin ba za ka je gaida mahaifinku shi yake ba kuɗin makaranta kana zuwa gaishe shi da ka shiga zai fara faɗa wai baka yi sallama ba kuma kayi wallahi kawai kuɗi za ka karɓa kayi ya kuma ji saboda matsalar ka sai kullum ba ka ake to Allah ne da ya gajiya shi ubangiji in ba ka roƙon sa ma kuɗi yake da kai shi za a go da wasu na ganin boko ce da bara ce sai wanda ya zo bayan ya yi salari ya ajiye kuɗin wata ɗaya ce ba ya so a kuma roƙon sa wata ɗaya ba za a kuma tambaye sa ba duk abin da ya kawo insani ne amma abin da ya zama wajibi ya gama biya saboda ɗan adam baya son bani baya so ko da kuma yana baka fa wata ran da ya hango ka sai ya jo gaban da wani iri domin damu ta zaka ko da yana bayarwa yawwa to shi ne yake cewa haddathana abdullahi bin muhammad qala haddathana marwan bin muawiya qala haddathana abu abu malik sabi qala حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله duk wanda baya roƙon Allah ghadiba Allahu alaihi a wata ruwaya ya ghadaba alaihi wanda baya roƙon Allah sai Allah madaukakin sarki ya fushi da shi Allah zai yi fushi da shi duk wanda baya roƙon Allah madaukakin sarki حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي المليح عن ابي صالح الخوزي قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يساله يغضب عليه وان بايا روقن زي فجيدي حديث النبي جدا دعوة النكرة حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث أنا عبد العزيز أنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله إذا ذاكروا الله فعزموا في الدعاء وكداجي وزنين الدعاء كساء عزمة كساء نية كدوري ولا يقولن أحدكم kada wani daga cikin ku yace in shi ita fa'adi Allah an kaga da baka ba wannan ba da dabi'a ba kyau fa inna allaha la mustakriha lahu domin Allah ba a takura ba a matsa ba ba a tilasta wa Allah a ce dole sai yayi saboda haka ba a cewa Allah an kaga dama ba ni ba kyau ka roki Allah kawai da babban masaki amma kada kai faɗi wannan kalma wannan yana cikin musannaf na ibnu abi shayba ba na abdurrazzaq ba bayan imam bukhari حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو داود shine Sulaiman bin Dawud Abu Dawud daya ne shi kenan ba wancan din ba Abu Dawud a daya ne shi wanda ya rasu ne a shekara ta 203 yana dan shekara 72 shekara 72 lokacin da ya wa duniya to sai yake cewa na'am قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ابان بن عثمان الله اكبر وقلنا ابان ibn Usman din wato wani bawan Allah ne da Allah ya jarrabe shi da mutuwar ɓarin jiki shi sa tsohon ciwo ne tirako tirako tsohon ciwo ne haka yana cikin magabata sosai amma sai da Allah ya jarrabe shi da wannan ciwon shi aban ibn Usman to shine yake cewa قال سميت عثمان نبي عثمان قال يتي سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نجا النبي عليه الصلاة والسلام هنا سوى من قال صباح كل يوم ومساء ومساء كل ليلة salatan salatan salatan duk wanda ya faɗa kowane dare ko kowane safiya da kowane yini na kowane rana kulla yaumin kowane yini wato mata wato mata kulli lailatin da yammacin kowane yini salatan salatan sau uku yace bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa samiul alim duk wanda ya faɗi wannan sau uku da safi ya faɗa da yamma lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cuce shi wa kana asabahu tarafun min al-fali a'a shi ne ba da wannan ruwar kuma gashi yana ba da karatu amma shi rabin jikinsa a mace yake faja'ala yanzuru ilayhi shi bawan Allah nan sai zira man ido yana mamaki shi mutumin wanda ake gaya wa hadisin sai yake mamaki to kai ka ta wannan hadisin rabin jikin ka ya mutu mamakin da yake kenan fa fadina lahu shi malamin abana bin Usman sai ya fahimta sai ya gane ko wannan mamaki yake dan ya ganshi a haka fa kana sai ce innal haditha kama kana kama haddathuka yace bawan Allah hadisin nan fa yana nan yadda yake yadda ya nage ya ma haka yake walakin ni ni kuma da kake kallo lam aqulu zalika yau yace ranar da ciwon zai same ni yace wallahi ban biya ba la haula wala quwwata illa billah yace ran da ciwon saboda kaddara me yasa sai yace ni yan bi qadarul lahi dan kaddara Allah ta faɗo mu sai Allah ya cire masa ya ki fada a ranar sai kaddara ta ba amma wallahi da ya fada ba zai samu ba to kaddara kenan idza ja al qadaru lan yanfa al hazar yace bawo haji yadda bayan Allah ce yace bawo Allah da ka taka jiran da ciwon zai same ni ban biya ba Allah ya samu gama lafiya ba ne mu lokacin da ya yi ko to nan za mu tsaya na'am shi ne da ba ai maganar da ake sai ka sakan ka baka ji abin da ake magana ba sai ka sakan kan sai ka yadda Allah yana yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah maka cikin sarki ya yaje mana iyayenmu da suka riga mu gidan da siya Allah ka ji kansu Allah ka jaddada da rahama a kaburburan idan ta mu zo Allah ya sa mu ta da kyau da imani muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako su a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sauran ta maka kuka waɗanda suke jarrabawa ko suke yi Allah ka riko da hannayen su Allah ka taimake su Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله